ku karba kuma kun ce ba ruwanku shi kuma ɗan siyasa yana girmama mutumin da ya ce da ruwan shi da shi sai ku zaunar da shi mun saurari kasar ɗin malam bakar gumi da wasu ‘yan uwanmu suka je suka yi mishi tambaya da daɗewa suka ce malam kana abokin shagari ka bar shagari ya gayyato fafa roma me hujjarka a matsayinka na malami da ke hannun dama na shagari ya ce gaskiya ne ya ce mutanen kudu da shagari ya je yana kamfen sai suka ce to suna so su zaɓe shi amma suna da tsoron in sun zaɓe shi ya ci zai tursasa su su yi sallah shagari ya ce ba zai tursasa su ba suka ce to a rubuta ba za a ce dole su musulunta ba shagari suka ce a rubuta aka rubuta da lauyoyi muna so idan mun zaɓe ka in ka zama shugaban ƙasa za ka ba mu iko mu gayyato shugaban addininmu fabroma ya yadda shagari ya ce ya yadda suka ce a rubuta ni na zauna na yi editin wannan kaset din a cikin series na kaset din an ka nemi gumi sunan kaset din kenan zaka ji muryar malam muke sa da tambayoyin ni kuma ina dan yin ta'aliki a ciki menene wannan ke nufi me yasa mu ma ba za mu musu sharadi ba kana so mu zabe ka ba za mu bashi da kawai 'yan kwaya da 'yan hayaniya da 'yan banga da 'yan daba ba sai a samu masu hankali da saiti limaman mu su wuce gaba za mu zaɓe ka amma me za ka yi mana game da addininmu me za ka yi mana game da rayuwarmu me za ka yi mana game da matasanmu tarbiyyarmu me za ka yi masallatanmu me za ka yi jama'a gwamnati ta fi timbin saniya gwamnati duk za ta iya kula da waɗannan abubuwan kuma ta koma ta zauna daram in aka zauna aka rubuta waɗannan sai ku taya shi da addu'a matakin farko kenan mataki na biyu ku ba shi shawarwari ku ba shi matasa da za su taya shi aiki mataki na uku ku san cewa duk ɗan siyasan da ya san kana da koda rabin kalma a wajen zaben shi yana mutunta ka don haka malam bakar gumi lokacin da ya ce wa shagari ya taho sai ya taho amma classmate ɗin shi ne saboda haka ni abin da nake cewa malamai ku ji tsoron Allah kar ku dulmiya ku bata amma kar ku koma gefe guda ku ce ba ruwanku kuma da ta hau mu ji kun je kuna murna kuna neman taimakon masallaci da sauransu a'a ku zauna da wane kai musulmi ne wane kai musulmi ne to yaya za ku tsaya a halin ga wane kafiri ya tsaya kuna son ƙuri'a ku ta lalace ne to ba za mu yadda ba ku je mun ba ku kwana uku ku je ku yi shawara ku fitan mana da ɗaya cikin ku biyun in ba haka ba gaba ɗaya za mu ture kuma tsaye da guda ɗaya dole ne malamai su tashi su rinka aiki domin mai jagorancin nan ɗazu nake kawowa ne ko yaushe ne cewa malam abdullahi gwandu a cikin littafin shi biya'ul hukam yana cewa ita siyasa nau'i biyu ce akwai siyasa azzalima wadda take taushe haƙƙi ta mamaye jama'a ta wulakantar da talakawa ya ce wannan Allah ya haramta ta ya ce akwai siyasa kuma adila wadda ita kuma ta zo ne don ta tabbatar da gaskiya ta kwace mai haƙƙi haƙƙin shi ya ce wannan siyasar aikin annabawa ce wanda duk ya zarge ta to ya zargi annabawa a cikin aikinsu sunan wannan littafi diya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam abdullahi gwanda ya rubuta littafai kusan guda goma sha shida suna cikin littafan da ne ta haƙiƙi a aikin tattara littafan gidan fodiyo da nake a yanzu dangane da harkokin siyasa diya'ul umara diya'ul khulafa diya'u kaza diya rubuta malam muhammad bello sarkin musulmi ya rubuta littafi ya sanya mishi usulul siyasa the principles of leadership ka'idoji da hanyoyin da ake bi ake shugabanci malamai su karanta waɗannan abubuwan su jawo mutanen nan jika barna ce ta faru a ƙasar mu kamar yadda malawa bakar gumi ke cewa Allah ya gafarta mishi imma mu koma gefe guda barnan nan ta dawo ta cinye mu ko kuma mu je mu kokarin gyaran ta da gwargwadon ikon mu Allah ya sauƙaƙa ta ni iya abin da zan ce kenan dan haka ko da ba za ta kama wani lokacin musulmi su faɗi suna ba amma sai a faɗi siffofi da nagartar da za ta sa musulmi su gane waye kamata su zaba to sannan ga wata magana wadda ashe a gidan talabijin ne ɗazu da aka gayyace ni na je ne mai yiwa za ku gani a cikin shirin talabijin ban san sunan program ɗin ba malam mahmud hasken musulunci a nta daga cikin abin da na ce matasan bauchi ina jin na yi wannan magana daidai lokacin da za a fara siyasar nan a nan masallacin matasan bauchi kar ku sake a yi amfani da ku wajen cin mutuncin iyayenku da kakanninku da danginku a ɗibi makami a baku da ƙwaya ku je ku saru wannan ku je ku yi fyaɗe ku je ku yi kaza ku tuna da cewa wannan da ya baku waɗannan makaman yana da 'ya'ya irinku suna gida sun yi rubda ciki akan matashi iya kwandishan na hura su suna canza duk tashar da suke so nan ga juice nan ga dambun nama abin da suke kenan a daidai lokacin kai kuma kana nan kana zufa kana sara iyayenka ya kamata matasan mu ku tsaya ku lura ba banga jama'a kar wanda yadda ya zama dan banga domin in ta gyaru ba za a ce to shikenan ku zo kai wane e ina ka tsaya a secondary wane e kana ATBU ka gudu zo a koma da kai ba ruwansu da ku in go zo ko tare sai a ce a buga muku tiya gas sai a ce yan iska ne yara ne da muka sa suka yi aikin kare ƙuri'a ma fa aiki suka yi yara ne masu mutunci aka zo wata guda babu wutar lantarki a anguwarsu aka zo aka cire musu transformer suka ji gwamnansu zai zo anguwar sai suka ce sun yi sun yi a ji kukansu a biya gagara bari su ɗaga takardu da kwalaye su nuna wa gwamna ba wutar lantarki yau wata guda saboda ciyaman yana ga in haka ta faru shi kuma asirin shi ya tono sai aka sa a buga musu tiya gas lokacin da na je na zauna da gwamna sai ce yan iska ne sai na ce ba yan iska ba ne na ce ranka ya daɗe su muka sa suka yi maka aikin akwati yanzu wannan kalmar yan iska da ka faɗa idan ta je kunnansu to gaba ba mu da yaran da za mu sa su yi maka aiki ba 'yan iska ba ne freedom fighters ne yanzu duk 'yan niger delta ba a yi musu makin cewa 'yan ta'adda ba ne me ake ce musu freedom fighters suna neman wa kansu 'yanci ne amma 'yan falastinu yanzu 'yan ta'adda ne an yi adalci saboda haka matasan bauchi don girman allah kada ku sake wani ya amfani da ku ku ci mutuncin iyayenku domin duk in kun gama zai zo wulaƙanta ku ne amma ya samar muku wani aiki ya kamata ku yi sannan ku tsaya domin kare gaskiya matasa a musulunci masu jin ƙarfi su ne su hamza su ne su umar da makamantansu sun yi amfani da ƙarfinsu ne sun tabbatar da gaskiya don haka ba su yi nadama ba ƙarshen rayuwarsu allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am
za ku yaƙuri wannan ya zama na ƙarshe saboda abin yanayin shi kansa na'urar da ke ba da wuta ɗin insha Allah hankalin ku yi haƙuri cewa yake malam 'yan shi'a suna cewa shekul islam ya ce ulaika hum khairul bariya wai 'yan shi'a ne ake nufi a nan to wannan shine abin da 'yan shi'a suka ce wai ya ce
to idan har ibn taimiyya ya faɗi wannan maganar abu na farko da muke magana a ina faɗi maganar shine almasdar littattafan ibn taimiyya gaba ɗayansu an buga su musulmi suna da su akan hard copies da soft copies wato ana da su hatta akan sidina na kwamfuta da na'urori makamantan haka ita fassara ula'ika hum khairul bariya an samu daga cikin malaman tafsiri wadda suka fassara da cewa aliyu ne da jama'ar shi ba jayayya akan haka aliyu ne da jama'ar shi wannan fassara ko da littafin addurrul mansur fi tafsir bil ma'thur na al-imamu jalaluddin suyuti ka duba zaka karanta zaka ga haka amma matsalar ita ce aliyu ne da jama'ar shi suwaye jama'ar aliyu masu zagin abubakar da umar kalla ya kamata ku gane me ake nufi ali wa shi'atuhu aliyu da shi da jama'a shi su ne waɗannan da suka mara mushi baya a daidai lokacin da wannan fitina ta ɓarke tsakanin shi da ɗan uwan shi mu'awiya shin ko aliyu da jama'a shi sun kafirtar da mu'awiya ko sun zagi abubakar da umar ko sun la'anci aisha to kaga daga nan zaka gane ashe shi'a daban da rafidanci ku a Najeriya ba shi'anci ne asalin kuke ba kuna yin rafidanci ne domin asalin ma'anar shi'anci shine goyon bayan aliyu a cewa shi yake da gaskiya shine khalifan zamanin shi ba mu'awiya ba ba tare da kafirta mu'awiya ba ba tare da kafirtar da abubakar ko umar ba daga baya a zamanin da imamu zaid ya zama shine imami na wannan tafiya suka nemi cewa to in yana son ya ci gaba da limancinsu ya faɗi bayanin shi game da ainihin abubakar da umar ya ce ba abin da zai faɗi sai alheri suka ce a'a mukan mun watsar da abubakar da umar don haka kai ma kai watsi da su rafadnahum farfadhum mun watsar da su kai ma ku watsar da su ya ce a'a daga nan ne suka ce rafadna ka to mun watsar da kai daga nan ake kiran su rafida don haka akwai bambanci mai girma tsakanin ɗan shi'a da rafidi amma a najeriya sai abin ya zo mana a karkace tun abu ya zo a karkace to akwai matsala don a cikin tarihi kafin a iya gyaran abin a wurin malaman aƙida in suka ce ɗan shi'a ba sa nufin wani mugun mutum mai zagin sahabbai misali ka karanta littafin sayar alamin nubala tarihin al'imamul hakim abu abdullah annai saburi mai littafin al-mustadrak al-sahihain al'imamul zahabi daga cikin tuhumar da aka yi wa hakim aka ce hakim rafidi ne sai imamul zahabi da ya zo sai ce a Allah baya son zalunci Allah yana son adalci ya ce hakim ba rafidi ba ne ya ce amma ɗan shi'a ne ashe akwai bambanci tsakanin rafidi da ɗan shi'a rafidi shi ne mai zagin sahabbai ɗan shi'a ko baya zagin sahabbai to amma matsalar sai rafidanci ya zo mana najeriya da sunan shi'anci na haka sai tarihin ya rikice na haka 'yan shi'a a najeriya gaba ɗaya da 'yan dabansu da masu hankalinsu suwa 'yan daba su zazzaki suwa yake da'awar hankali su ne su hamza lawal haka suka ce yanzu suka ce zazzaki dan daba ne suka ce kadai dan mutum ya zagi shi'a ko dan ya ki shi'a sai zazzaki ya sa a je a mai duka ko a kashe shi da suka ce wannan dan daba ne to su hamza lawal kenan yan fitina tawayiyya in kai tsohon tafiya ne a cikin magana ka san wannan definition ne yan fitina tawayiyya dan haka su waɗannan da su waɗancan ɗin da ke Najeriya dukansu rafidawa ne su zazzaki suna zagin sahabbai su hamza lawal ma suna zagin sahabbai kenan in an koma a haƙiƙanin ma'ana ta 'yan shi'a to waɗannan ba shi'anci ne suke ba rafidanci ne suke amma yanzu misali ammar ibn yasir abdullahi ɗan abbas abu zarrin al-ghifari waɗannan kana karanta tarihin sai ka ji an ce ha'ula'i min shi'ati ali waɗannan suna daga cikin 'yan shi'an Ali. Al'imamu Abdulrazzaq a san'ani mai littafin al-musannaf sai gaji an ce wannan ɗan shi'a ne. Don haka ɗan shi'a a wurin malaman hadisi da wurin malaman sunna suna nufin kaɗai mai goyon bayan Aliyu wanda baya goyon bayan Mu'awiya. Don haka a cikin sahihul Bukhari na bi na ƙididdiga akwai riwayoyi na 'yan shi'a wajen ɗari da tamanin da uku. waɗanda duk malaman da suka ruwaito su 'yan shi'a ne in ga karanta tarihin za ga an ce 'yan shi'a ne saboda mai ake nufi da ɗan shi'a mai goyon bayan aliyu amma ba mai zagin sahabbai ba don haka mu dawo kan wannan magana idan har ibnu taimiyya ya ce ula'ika hum khairul bariya hum shi'atu ali hum ali wa shi'atuhu wannan maganar yabo ce gare ku ku 'yan najeriyan da ke zagin sahabbai ba da ku ake ba don ku lastum shi'ati Ali ku ba shi'ar Aliyu bane domin Aliyu bai zagi sahabbai ba jama'a ga wani website da muka kafa shi muka ciyar da shi da miliyoyin shafuka na intanet waɗanda suka shafi rubutattun bayanai da turanci da larabci da audio da video da mukabalolin da aka gwabza da 'yan shi'a kasurgumai na duniya aka kifar da su ka je ka buga www.fnoor.com fnoor.com www.fnoor.com za ka samu duk wani littafi wanda malaman sunna suka rubuta tun daga da fiye da shekara dubu har zuwa wannan zamanin aka mun sa shi mun yi firin ɗin shi za ka kwashe shi kyauta haka bidiyo akwai mukabaloli da aka yi da su tijjani a samawi mai littafin sun mahatadaitu wadda tashan mustaqilla suka sa duk mun ɗibo su mun zuba sannan yanzu muna aikin zuba wasu bayanai na hausa waɗanda suka shafi ainihin shi'a da wasu kasusuwa da wasu rubuce-rubuce da aka yi waɗannan suna daga cikin aikin da muke a ƙarƙashin darul hadithi salafiya da ke zariya a najeriya a ƙarƙashin wannan dukan wata shubaha da 'yan shi'a za su gaya maka ina ganin in ka bincika wannan website ɗin in dai ka iya larabci ko turanci za ka samu amsarta insha Allahu na biyu akwai wani littafi da na fara sharhin shi a yanzu zuwa yanzu an yi kaset na tsammanin zuwa makon da ya wuce guda goma sha tara na yi ne akan matsalolin tarihi da 'yan shi'a suke bincikowa da suke ruda ahalus sunna da hanyoyin da suke bi suke rikita ahalus sunna littafin sunan shi hikbatun minat tarih wannan littafin zan yi sharhin shi in fassara shi in Allah ya so kasusuwa 200 nake fatan in yi mishi zuwa yanzu an yi 18 ko 19 ina fatan ku samu waɗannan kasusuwan ku rinka sauraron su duk shubuhohin da suke kawowa muna bi muna kwankwatse su kuma a zariya ake wannan karatun zariyan da ake cewa wai dan ƙarya wai nan ce cibiyar shi'a ƙarya ne je ka zariya ka bayyana shi an ci ka gani a zariya muke wannan karatun a tsakiyar zariya ake wannan karatun a lasifika kowa ya ji a yada kaset din saboda haka abinda muke cewa ahli sunna dole ne ku tashi duk magana da dan shi'a ya faɗa zaunar da shi ka ce ina maganar take ka zauna kai munakasha da shi in baka da ilimi fa sai ka ce kai ba malami bane ya je samu malami a cikin ku kamar kirista ne zo maka ya ce ya zo maka wa'azi kana da ilimin da zaka tattauna da shi kana da comparative studies kana da wane ne wane ne kana da shi zauna ku tattauna baka da shi kai ma kifa ɗaya kwala ne cikin musulmin ka rabu da shi ka ce mishi ka ganna nan dankali na nake sayarwa eh wuce ka bani in sai da dankali na fi min alheri amma ba haka ba ka zo kana kirista ai yana kirista kana musulmi shi yana bincike a fagen shi kai kuma noman dankali kake me zai ba ruda ka ba a'a shi dan shi'a ne an zaunar da shi an zuba mishi shubuhohi aka kai kuma ko karatun ahlus sunnan bai dame ka ba saboda haka ya kamata ku rinka lura da waye ya kamata ya sauraruwa na wane ne ya kamata ya magana kaza ina ganin saboda yadda lokaci yayi mala ya kamata a dan saurara haka insha Allah ta'ala jama'ar Bauchi muna godiya amma ga wani uzuri da zan kawo don Allah da Allah waɗanda suke abokaina ne a garin nan da malamai da sauransu da ban samu ziyarar su ba su yi haƙuri lokacin da su malam Mahmud suka je gayyata ta mun zauna mun tsara wa'azozi da zamu yi da wurare da zamu ziyarta da matsaloli makamantan haka to duk tsarin ya zo ya rushe ne saboda haka ba mu samu damar yin haka ba ya kamata yau a ce ina zaria saboda gobe karfe tara da rabi nake da wata kasurguman lacca a kaduna ɗazu da suka yi min lacca a waya na ce musu wallahi ina bauchi da suka yi wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shikenan sai suka yi collapse hankalinsu ya tashi saboda sai da suka zo har gida muka zauna muka yarjejeniya tsaf ni na sa musu rana amma wallahi na manta takaddarsu ta gayyata na aje a kujerar da nake zama safe da yamma sai na ganta don in tuna to amma kun ga yadda Allah ya kasantar da abu saboda haka ƴan uwa masu da'awa da malamai waɗanda albani bai ziyarce su ba babu wani kulli a zuciyar albani game da kowa kowa abokin albani ne ba matsala amma lokaci ne ya ƙure gaskiya saboda Allah na haka a yi mana uzuri wallahi har kasuwa na so abokan arziki da muke mu'amala da su duk aje a gaisa amma lokacin ya ƙure jama'a gari ya waye za a ce za a je gidan rediyo za a je gidan talbijin yamma ta yi a ce za a shirya a ta nan kun ga yanzu gashi karfe goma da wani abu ko to yanzu kafin a je gida sha ɗaya ta yi to sannan kuma fa yanzu wasu suna jiran za mu zauna da su to kuma kaddarani ne zan tuka mota gobe da safe haka kuma abin yake ni zan tuka motar kuma ga bacci to kaga aiki ne saboda haka ku ba mu uzuri don Allah ba mu da bakin ciki da kowa ba mu zargin kowa kowa abokinmu ne kuma in so samu ne in ka zo wurin masoyanka kowa ka kai mishi ziyara amma lokaci ne ya kure ku yi mana uzuri Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika